الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة nawa ga tara rabi da awal tara ko tara ga wata rabi da awal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira da nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makon zuwa madina wanda ya daidai da shi ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna cikin wani littafi mai albarka na al'ulu wal marjan fi mattafaqa alayhi shaytan inda muke cikin kitabu fadail sahaba babu min fadail al-ash'ariyyi nan za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari shida da ashirin da biyar za mu tashi mun tsaya darasi na ɗari biyu da arba'in da uku za mu tashi ɗari biyu da arba'in da hudu a wannan masallaci ne albarka na hudai wasu gudun yaman radiyallahu ta'ala anhu ma wanda ke kungilar kallon albarka za mu tashi gabar da mala yake babu min fadail ash'ariyi babu ne da zai bayani akan fadalar al-ash'ariyun mutanen garin su abu musa al-ash'ari wasu irin mutane ne da Allah madaukakin sarki ya musu baiwa na ƙaunar junan to yan bayan a sha'ira ba a sha'ira daban wannan yan aƙida ne da ake zargin ta da da da nan kwata sifat sifatullah ba su ba ana magana a sha'iyun yan garin su wato abu musa da sha'ir malai ta nabi ta sittu bi'a wa kamtu wa kamtatu ashuri hadisi ne lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida da ashirin da biyar ana bi musa rashi amika an karbo daga abi musa rashi ne Allah ya ƙara masa yadda ya ce ko kala nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da wanda Allah tabbata gare shi yace inni la a'rifu aswata rufqatil ash'ariyyin annabi yace ina gane sautin tawaba ayin na mutanen wato garin su abu mota na shari'un bil qur'ani da hanyar karanta alqur'ani da wannan annabi yake gane kaddara hina yadkhuluna bil layl lokacin da suke shigowa gari da dare ba wai rudewa za su ba amma saboda kowa tilawa yake za ka rika jiyo gunji kuma gari ya yi shiru ba wai noise pollution kamar na mu haka to za ka rika biyo gunji na alamun cewa karatun Qur'ani yake biya kowa da lawai ai muna da hadisi ma da annabi ya ji karatun da yake da kada uji da mara yin matani ya da dawo da daddare annabi na ran gaji ya tushe yana tilawa to su yan garin su haka suke wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil qur'an bil layl annabi yace kuma ina gane masaukin su inda suka sauka bil qur'an ta je karanta al qur'ani bil layl inda ni shi ma ka san idan za a tafi yaki ai akwai za a jira yan kowane gari kamar yadda yan farauta ce yan za a tafi za a ga ce yan gari kaza sun taho da wato su yan gari kaza ma to saboda haka yan kowane gari lokacin da wato za a fita wace gari a wanda ba za su ƙara so ba sai ko yamma dukin to su idan suka zo idan aka zo aka yayya da zango to annabi yakan fito da daddare ya duba ya ga suwa ya suka zo suka ƙara zo daga baya to annabi ya ce ina gane masaukin al'ashariyuna ne da gunjin karatu kawai na biyo karatu daga bangaren nan na san suna can sai gurin to ya san al'ashariyuna ne a وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار الذي يتي ستة سوى إذن لم مخففة من الثقيلة cewa na kasance lam ara manazilahum ban ga masaukin su ba hina nazalu bin na lokacin da suka zo da rana amma da dare kuma zan gani saboda karatun da rana da suka sauka ban ga inda suka sauka ba amma da daren ya fito yana zagayawa zai gane suna bangare kaza saboda wannan sautin da yake yi wa minhum hakimun aka ce a cikin akwai wani mai hikima shine hakimun idza laqiya al-khayra in ya hadu da ayari abokan gaba shine al-khayr abokan gaba da suka zo akan ababan hawan su aw qala al-aduwa ko kuma ka ce aduwa shakka rawi idza laqiya al-khayra aw idza laqiya al-aduwa in ya hadu da dawakai ko abokan gaba da abu ɗaya ne sai ce kana lahu zai ce da su inna ashabi ya'murunakum an tanzuru mutanen mu shine ashabi ya amuruna kum suna umarta ku da cewa ku jira ku ku jira ku tsamayi zuwan shine malamin ke cewa to mene wata irin hikima da wato da gwarzantaka ya nuna a nan shi kawai aikinsa kafin a ji a gwabda yaki ya je gurin abokan gaba ya ce da su ku jira mutanen mu suna nan zuwa shi ne ba da wuce da saura mai kece gwarzantakar da daga binta tsada na su kafura to sai kuma me shi ba ide ba musu tsoro ko ana da akalli sannan abu na uku a ke gwarzo ne tun da yakan iya zuwa ana gudu amma shi ya je gurin su lokacin da kowa zai nemi gurin gudu amma shi la yasiru min al-aduwi abin da suke faɗa kenan saboda haka baya gudu har sai iya zuwa ya baku sako wanda zai zo gurin wato abokan gaba da zai ba da sako ko shakka babu gwarzo ne jariji shine abin da malamai suke kawo to shine yace abin da za mu koya karkashin hadisin abu na farko shine fadilatun zahira lil ash'ari falala qarara ga mutanen abu mutala ash'ari li jahilin bil qur'an saboda yadda suke bayyana alqur'ani na biyu ke ja'atul ash'ariyina bil jihad wazantakarsu wajen jihadi wa nasir islam da yada musulunci ana bi musa hadisi al-hadisi al-sittumi'a وستة وعشرون حديث من لما تدعو إلى الحديث إلى العشرين لشدة أنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أبي موسى الأشعري الله قال عن سيدنا سنة عبد الله بن قيس الكنية في ونن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بسيرا لأمسي الله ثبت أغريش ياتي إن الأشعريين حقيقة متعلن أشعريون idza armadu fil gazwi wane mutum idan guzurin ya kare shine armadu shi za ke kiran bazawara da al'armadan saboda ta rasa ne miji an gane wato daga an ramlu ne me ya ramlu ba rairayi mutum ba shi da abin hannu sai dai ke bukata kawai yawwa to shine idza armadu sun kasance ba su da komai sai kasa abinci ya kare shi ne za a mazu to idan abincin su ya kare bilgasu a wajen yaki aw qalla da'amu iyalihim bil madina ko kuma a garin su sai abincin wato abincin su ya karanci gida daya biyu na uku babu na hudu da biyar na shida babu haka da yawa ko kuma na uku da hudun da suke da gidi ya karanta amma kuma kaɗan ne wani yana da gidi yawa wani kuma ya tsari to yadda suke yi su jama'u ma kana indahum fi saurin wahidi sai su tattara abin da suke da shi a tufafi ɗaya da mai buhu ɗari da mai kwano ɗaya duk kowa zai kawo na da mai sto da waya house kowa zai kawo nasa da mai samun hannu guda ɗaya da wanda babu duk za a kawo a haɗa kaga da ɗan gwata da buwa kowa zai kawo nasa da kai da kake da kwano sai kowa ya kawo ya aji to sai yake sai yake thumma thumma takamu bainahum sai a ƙara rabawa daidai wa daida ba za a ce kai ai baka kawo ba kai ma baka kawo ba a me buhu ɗari ba zai ce dan me ta na ka buhu ɗari za a ban kwano goma ba ba wannan magana saboda ba shi da kyashi a junan ya ayi ya kai wa fi ina'i wa'idin bi sawiya kaji a madubin a madubi guda ɗaya daidai wa daida mutum annabi ya ce wa minhum minni su ɗan gidana ne wa na minhum ni ma daga gare su ne daga gare ni suke ni ma daga gare su nake shi sa ba da suka ce har yanzu ba marowaci ba ne kai ka faɗa a ƙarƙashin nan kai ɗan gidan annabi ne annabi naka ne ai amma marowaci ba ruwa annabi ne ka ga kakan da su ma ba ƴan madina bane ba ƴan maka bane sai ƴan yaman ne amma annabi saboda kyautar su ya janyo su jikinsa cewa fahum fahum minni wa ana minhu shine ba da suka ce har yanzu wannan gwamnati tana in dai ba marowaci bane kai to kai dan gurin annabi ne da kafin cuta wannan ni dai a iya sanin da ni daga nan ke iyayen mu suna da wannan tarbiyyar musamman ba ta ɗebo abinci ba a tattiyayya har maciya ake kowane gari na ɗan sarau za ga akwai maciya inda za a zauna a fito da abinci kuma irin wayannan adab din da ladabai da ake da su za ka sha mamaki waɗanda wani ma za a zo cin abinci an lura babu ba ki da shi idan aka gama cin abinci aka rage sai a kira yaro a ce ya kai gidan wani a wanke kwanuka ragowar abinci ake so su juye eh ya ke so su juye kwanan nan da na je gona can wani ƙauye abinda wani mutum da aka nuna min gidan ina kaunar sa kenan wata rana wani makocin sa kawai bai sani ba ya kawai ya zo yana diban masa yana masa ta a gona da ya gaishe da ya wallahi ya ɗiba a buhu ya tafi kawai ya je ya za ina jin irin su abin su rogo ne da waye saboda haka aka fara yi masa a gida sai je sallama shi sai ce na zo ne gaya ba kunya guda biyar da kunya ta farko zuwa ta biyar zaka ne daga yau har gonan nan ta kare wannan kunya guda biyar zaka ne kuma yazo har yau ƴaƴansa ba su san cewa wancan mutumin zaka ya barba ya zo ga ƴaƴansa ya ce wannan gonar wannan kunyar guda ɗaya zuwa biyar ta wane ce saboda haka in yazo yana ciwa kan wanda ya ban magana wallahi alazim kuma yana da har yanzu a kauye saboda kawai ya ruba mar asiri a zauna lafiya a ke baka da abinci amma ku duba da wata kiyo mu yadda ta koma yanzu wani so yake ka fada kwata ya ce gidanka ka koma can abin nan eh kawai ba a so wato yanzu irin ɗabi'a da ake shi za kullum muke magana za ku gai ana ta karatu cika amma tabbata su a babana kawai wani aka kawo wani misali ba zai ɗauka shi ke rasa a sabon nan sun yi ƙoƙari kai banda kai a ce a kai da tabbahu ku kwatanta in lam takunu mislahu in ma ba ku zama irin su ba innal ko inna da yake cewa ta jabbu a bil kirani falahu imitation kwaikwaya na masu mutunci rabauta yake kawowa to shi za a raba da misalin wannan mutumin kauye wannan abin ya yi min ya zauna mun a zuciya kwarai da gaske to wannan shi ne to kaji al'adariyun yadda suke yi da yawa yanzu musamman matasa wanda yake da ɗaɗin biyu tsakaninka da Allah tun daga zaman da kai a makotanka yaushe ne ka taɓa biyu wani abu sabo aka taɓa ba wa yara aka ce su kai makota da wahala in dai mutum bayan 2000 ya aure ko to sai a wato illa na bira illa na bira wani za ka wannan za ka zauna a goyi wani baka dan makotin ka bane kwata kwata mutum zai je zamansa bai san wani sai an zo ana wani fa shine makotin ka shi dama wannan shi ne ya dade anguwar bai san shi ba kowa haka sai to kuma wayannan abubuwan suna ɗaya da cikin abubuwan da yake sa Allah zai ban mutane da wayan sai tsara hannun sa a cikin lamarin idan al'umma ta kai matakin da wai ba za ta taimake ga wasu ka roƙe ta to na al'umma ta lalace wallahi al'umma ta lalace kawai an koma da abin da aka sani cikin magabata da sahabbai taimake ɗaya suke kawai ba zancen wani ya tashi ya da kai nemi taimako ba wannan magana kuna tare da mutum bai rigar sa ta fi taka kyau amma yana da buƙatar taimako ai abin da zaka yi ta lura yau da gobe shine yadda mutum yake motsinka kai ka san cewa kai ɗan kasuwa ne a tajiri ne kawai ke kan haji ne ba ka sa kaya masu kyau amma shi dan gaye ne dan abin kuti yau ne da abin da ya samu zai saka inda ka san samun sa a wata ribu dubu biyar ba kai ko ya fi dubu ɗari yana buƙatar taimakon ka ko da roƙe ka ba amma ka je ka tambaya ka gani mafiya yawanci ko abokai ne mutum ya taso in yi kuɗi to na kusa da shi sai dai rika roƙon sa ba zai bashi ba sai dai burgan wasu suka zo ko yan kulan kumban ne suka zo a in group aka suka yi sai ba kai kana zaune wannan ɗabi'ar ba ita ake bukata ba a musulunci ba ita ake so ba so ake yi kawai ka rika lura kuma abin da ya sa kyauta ta fi sadaka wato girma dan a toje wa'annan kofofin domin waɗanda za ka yi wa kyauta sun fi yawa domin ita kyauta ana yin ta ne saboda ne girmamawa da kuma kauna duk wanda ya baka abu duk kankancin sa ko ina da jiri yanzu ana daji ga ku karfin da wani ya dauka ya baka ta naira 50 to yana kauna ka kuma yana girmama ka yana girmama ka to shi sa ka ga wannan annabi ya fi karbar bi kyauta har unguwanni suka gane cewa wannan unguwar sai sai to yau rana kaza mu za mu kai wa annabi kyauta saboda ya gane cewa wannan abin duk wanda ya ba wannan girmama shi yake kuma yana duk da cewa a lokacin su sun gane in annabin kai ma goma to sai ya linka ba in dai kai sai ya rama ba to in za mu dawo da wannan maslaha a sunan mu na cewa mu rika duba sunan mu kawai ni na san na buwa da samu wani abu ya taso na kashe kuɗi to bari dan taimaka masa goyaya wani daga cikin manyan yayyan mu yana nan a cikin gani yana da hali mai hali ne ya taba yin gobara mai kudi ne yace wallahi har yanzu ya faɗi wani da yace har yanzu baya iya manta saboda kawai a nan lokacin da jariha ta same shi dan dan gudun mawa da ya masa yace har yanzu ya kasa manta ba ba haɗi baki ko kafa sa bai taka ba wanda ya kawo wannan gudun mawa to haka al'umma a zaune amma ya za mu zo ka shiga uku a rika cewa da ma kaza to kun ji ana shari'u me za mu koya karkashi kuma shi ne ayan nan ana kawo su karkashin wallafi na tabawwa uddara wal iman min qabli min yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا به ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة to ana kawo su karkashin aya mutumin da ne zai iya fito da ai ko buhu da yanzu ka fito da shi wani bai da shi ya karba ka koma da kwano biyu ai ka shiga ka fito da buhu ɗaya ne ka koma da buhu ɗan kwano biyu ka gani kwano sha bakwai ne in buhu shinkafa ne in na gero ne za a ce ko dawa a kwano arba'in to ka koma da kwano biyu me za mu koya karkashin wannan manqabatul lil ash'ariyyin matsayin al ash'ariyyuna na biyu fadilatul isa wal muwasa falalar fifi da kai fifi da wurinka a kanka da kuma taimakekeniya na uku tartibu sawabi wal madahi ala al-fi'l al-hasan jeran talada da yabo akan aiki kyakkyawa wannan shi ne babu min fadail Ja'far bin Abi Talib babu da zai magana akan falalar Ja'far da Abu Talib wa Asma binti Umayr da Asma yar Umayr wa ahli safinatihim da kuma babu da jirgin ruwan kaga Asma binti Umayr ai waye mutunta na farko Ja'far bin Abi Talib bayan an shahada a yakin mu'uta domin annabi ya kafa ya kafa mutum uku yake mu wannan an shahada wanne wane karbu duka idan an ga wane shahada wane karbu duka kaga tun da ka abu a tafi yaki sun san za yaki sun san za su mutu eh ana gaya muku cewa shahada za ku Abdullahi bin Rawaha Zaid bin Haritha sai kuma shi Jafar bin Abi Talib shine komanda na farko a cikin su to bayan ya rasu sai na Abubakar shi ya auri matarsa bayan sai na Abubakar ya bar duniya waye aure ta sai na Ali wata wani abu nake so mu rike karkashin wannan da ta tashi zuwa gidan sayyidina Ali ta taho kowane ta haihu da shi ta taho da ɗanta ɗanta da ta haifa gidan sayyidina Abubakar ta kawo shi gidan sayyidina Ali sayyidina Ali ne yake shi in akwai gaba da faɗa a tsakanin su zai rike matsa ba ma zai aure ta ba eh kaga in zo yake faɗa ta ba ai bari zai da ransa ya kwace ta ko misali in wani abu yake so yi amma baya nan ya aure matarsa kuma aka taho da ɗan sai na aure har wata rana ana tattauna tsakanin ya'ya tsakanin ɗan Jafar bin Abi Talib da ɗan Sayyidina Abubakar wanda yana ai baba na ya bar baban irin wannan abun nan sai na Ali da ya ce ki to sai kalle ki malama kin ji abin da ya yi suke bada kira ki habar kima ya aka yi tace gaskiya lokacin da na auri Jabir bin Abi Talib a matasa kakan ba ka barka kace amma kuma shi sai da abokan a dattijai bayan ya bar duniya ba sama da shi sai zai da ajiye dariya sai ta to ni kuma wanda matsayin kika ake To saboda haka wannan shi ne abubuwan da wato wayannan bayan Allah suke kawowa wato na bankai da kuma abubuwa fitilu masu kyau da mutane za su koya a ita ma wannan sunnar ai za ga yanzu ta yi baya cewa mutum ya mutu wani ya auri abokin da ya zo ya auri matarsa don ya kula da ‘ya'yansu a yanzu kira da ‘ya'ya ba ruwan kowa da ke. Sai dai akwai kuɗi. Na za ka gara ɗaya munafasa. To wannan shi ne. Ana ni Musa lajari wa asba bin Umay wa an abi Musa an karbo daga abin musa lafiya da asma'u binti umay ana abi musa radiyallahu anhu qal abi musa shi ya rawaito wannan ruwaya amma ita ma tana da ta ruwaya tace balagana makhraj annabi sallallahu alaihi wa sallam mun samu labarin fitowar annabi alaihi salatu wa salam yin hijira zuwa madina wa nahnu bil yaman kaji ko mu muna yaman sunan yaman ne kamar yadda na faɗa da su ba ‘yan Madina ba ne, ba ‘yan Maka ba ne, ‘yan Yaba ne. Yadda wani hadisi annabi ya ce a imanu ya bani, eh, sai yake ba karatna muhajiri na ilai, abu muka lafiya ya ce muka fito mu da yan garinmu don mu hijira mu ba annabi alaihi salatu wassalam. Ana wa kawani shi ni da wasu ‘yan uwana guda biyu, ‘yan gidansu kenan. sai ya ce ana asgaruhum amma ƴan uwan na wai wanda muke gida ɗaya ni ne karami a haduhu ma ɗaya daga ciki ne abu burda wan tsari wal akharu abu ruhum ɗayan kuma abu ruhum shi ma yayan sa ne su uku kenan fi salatati wa khamsina cikin mutane hamsin da uku kaga su uku yan gida ɗaya mutum hamsin kuma sauran jama'a aw itnadaini aw itnaini wa khamsina rajulan min qawmi ko kuma mutum hamsin da biyu idan hamsin da biyu ne su uku yan gida ɗaya arba'in da tara kuma yan gari sai ce farakibna safina abun muka lafiyar yace muka hau jirgin ruwa ba alƙatna safinatuna ila najashi igiyar ruwa da ta zo ta ɗebe mu kawai ta karkatar da jirgin ruwa mai yawan mu madina ta yi abace da mu eh sai ga najashi da mu asaba sai dan da mu bil haban da a habata yace fa wa faqna ja'far bil abi dalib sai muka kace ku tunda jirgi ya kai mu habasha dole mu ya da zango a nan da muka sauka a nan sai muka haɗu da Ja'far da Abi Talib in kun tana kuma shi da ba yawa kamar yadda ya zo a tira already an tura su zuwa nan garin domin an ce tafi nan saboda gari ne da ba a zalunci la yuzlamu ahadan inda annajashi duk da kirista ne saboda haka sai suka haɗu da su da waka ta ƙara yawa ai a lokacin ne ‘yan fada suka rika kai suka ya wayan nan mutanen baban kiristoci wani ka ba su guri su kwana kai yana ta yi can dai da zafi ya gaje ce kai wai ku ga ‘yan fada ga manyan kiristoci bangare biyu ‘yan fada da manyan kiristoci manyan fada ba da suna ta maganganu don me yasa za a ɗauki musulmi don me yasa kaza kaza kaza sai annabi ya kama najashi ya tambayi ya tambaye su yace wai ku me kuke tafa da ke bayan an ce kuna aikata mu kuna tsakin allolin musulmi ba abin da muke tafi da shi banda abin da aka daukar wa annabi kuna alqur'ani sai ce to ku karanta mu Jafar ya tankwace kafa ya ba da tilawar suwar Maryam wallahi bai gaba ba sai da shi da daji da manyan malaman jeban su suka kika jemun su da hawaye da daji ya kalle shi yace na rantse da Allah wannan abun kobo da kobo shi ne sakon da Annabi Isa ya zo da shi to kaga yan bakin ciki sai dai su mutu kenan su masu kazu ga yanzu wato gaba ɗaya an tilba sai kafa da gwiwa to sai yake ba a kamna ma'ahu muka zauna tare da shi hatta kadimna jami'an shi za malamin suke cewa duk wanda ya zo lokacin da Allah madaukakin sarki ya haska hasken da yace ba za ka wani guri ba to shi Allah bai amfani kuma sai ka bayan sa zaka taka ka je gurin shi za ba abu mara kyau mara daɗi irin hasada da kyashi eh karka jin gane wani hasada ko kyaki me yana ka kai idan Allah ya ba wani abu sai ka sa a ranka ni ma fa yana da Allah yana da shi ba karewa ya ba ba mangwara ne aka siyo a gida aka raba ya kare ba duk abin da kake so da wanda ma baka so Allah yana da shi in ka roke shi shi kuma sai yake a roƙa ya bayar ba abin da zai da shi kaje ka roke shi kawai to sai yake hatta kadimna jami'an har sai da muka gabato gaba ɗaya mu fa wafaqna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam abin nabi suka dawo kenan bayan sun gama abin da za su yi a Habasha sai kuma aka dawo a tawagar Ja'far bin Abi Talib dole yanzu komandan ce sai in dawo tun daga na gaba dai to sai ce muka zo muka haɗu da Annabi alaihi salatu wassalam hainabta ta haƙaibar lokacin da annabi ya buɗe khaibar a shekara ta nawa kenan khaibar shekara ta bakwai lokacin da a mahubar da ya biyo musulun da kenan shekara da ya zo musulunta ke wa kana unasun minan nasi yaquluna lana an samu wasu mutane daga cikin mutane kun san dole a samu wannan wanda zai rika ganin yaushe ka zo ko gurin aiki ne wani ya rika kallon kai yaushe ma ka zo gurin yaushe aka ɗauke ka shekaran mu kaza a wajen nan za a zo a ce kaza yawwa to sai ce yani da ahli sabila wasu mutane suna gaya wa su ma abota jirgin ruwa tabaqna kun bil hijra godiya ta su ai dai mun riga ku hijira tunda lokacin da suka fito hijirar su jirgin ruwan su yayi fatan kai ya wurga sai da habasha sai in sun tashi a wajen sai ai mun riga ku ji mun dai riga ku yin hijira wa dakala da asma min umay ba ta jin dadin wannan abu na da asma wa yar umay ta shiga wa hiya min maqadima ma'ana tana cikin wanda muka tawo tare ala hafsa ta shiga gurin hafsa zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam zakiratan dan ta kai mata ziyara wa kad kanat hajarat ila najashi domin ta kasance ita ma tana cikin wanda suka yi hijira zuwa ga najashi ashaba fi manhajara cikin wanda suka yi hijira fa da kana umar ala hafsa sai na umar sai ya shiga gurin yassara na hafsa wa asma'u inda asma binti umayy tana gurin فقال عمر في عمر يتي هنا راى اسماء da ya gara na zuwa yake wani hadi wancan kuma wace ce da mai gida da iyaye in sun ga wa gida in sun tambaya ba ne ji suke ka ga abu sabo a gidan ka ce waye ga wannan kuma wai dai mata ce ka ce bin bako ai dole ka bako bi gidan ka ne in aka ma wani abu da za a zo ka tantu da za a zo daga baya a ce ai kaza ka a'a shi namiji baya san wannan duk abin da ka gani sabo daidai ne ka tambaya ya akai kaza a ce ya biya bin kwakwabi wani lokacin kuma rashin bin kwakwabin zai je ba ka rani eh a zo ana kuma wallahi tallahi to saboda haka sai na Umar yace wace ce wannan kada take Asma bintu Umay Asma yar Umay ce tsohuwar matar Jabar matar ta yi na bakar matar ta yi na Ali. Duk ta wuri. Kada Umar sai na wuri ce alhabashi ya tuhadi a wata ta ne habashan nan ‘yar habasha shi ne ba wuce mai cewa habashiya ba. Habashiya. Alhabashi ya tuhadi ‘yar habashan nan. albahariyatu hadi wanda jirgin ruwa ya kada su suka yi tas ɗan ruwan nan kala ta ba ai dole yanzu ka san akwai wanda zai gaya ma magana ka ji baka dauke ta komai ba amma in wani ya faɗa kuma saboda girman da kimar su sai ta dame ka na na asma'u tace na'am eh ita ce kada ta yi da bakana kun bil hijira ko fa dai mun riga ku yin hijira shi ma da kansa fanadu haqqu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minkum mun ku annabi ya fi dacewa da mu kafin ku mu muka fi kowa tantantar burki annabi alaihi salatu wassalam fiye da ku wa kadi ga wannan abu sai ba ta mata da shi sai kishi wa kana tace kalla walla to ba haka bane na rantsi da Allah kuntum ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuti'inu bi ayyukum da yake ta zauna da manyan malamai manyan sahabbai kwararri ya ce wa yawa ta goge da kokolwa sai ta ce ba zai yi ba wallahi kuntum ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kun kasance tare da annabi yuti'inu bi ayyukum a daidai lokacin da in mutum bai da yunwa a cikin ku annabi ne yake nemo abinci ya bashi wa ya'inu jahilakum sannan duk jahilan cikin ku kuma annabi ya mutu wa'azi ya sanar da su ga abin da ya kamata yi wa kunna bi dare sannan mu muna wata kasa da aw fi ardin ko wata kasa al-bu'ada me nisa al-bugada ta makiya Allah bil habasha ta can habasha wa dalika billahi tace kuma wannan abun ba da kowa muke ba dan Allah muke wa bi rasulillahi kuma mun yi ne dan biyayya ga Annabi alaihi salatu wassalam ta ce wai mullahi na rantsi da Allah la ad'amu ta'aman abincin ma da kuka kawo ba zan ci ba an kawo mata abincin ba ku ta ce wallahi ba zan ci ba wala akrabu kiraban kuma ba iya wannan abincin ba daga lokacin ba za ta ƙara cin abinci ba wala akrabu kiraban ta ce kuma wallahi ba zan ci wani abin sha ba shi ma dan jutun da kuka kawo ku dauki abin hatta azkura ma qulta li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na jira ga wa annabi abin da ka ga mana kamar yadda muka faɗa ai saboda girman ta ne sauran mutane ba suna ta faɗa ba amma ko ta kansu ba su ba yau aka yi nasu unasun minan nas aka aka ce wasu mutane ba ma faɗi sunan su ba eh saboda la ma Allah lahu min al-i'rab a gurin su cewa ba kimar su da girman su bai kai kawai a kyale su ta faɗa ai ko kun ga sanda aka yi wa na na ja kaje ai kun ga abin ya fi damar da ne lokacin da zaro take cewa da ta dawo gida ta ce wajen yana bakar wannan abin da ake faɗa kun ji kuma to sai suka kwanjan mata da hankali ta san iyaye me kuwa a tsora haka sai suka ce ai babu wanda za ta zauna a gidan kikiyoyi tana da kwarewa da kyau da kaza da kaza irin naki ba ta samu dangansa ba kawai ba sai an ji ko ba ji ba kawai dai a kwantar mata da hankali kace amma duk da haka wallahi sai dai da na kai sai da na waye gari ban za bacci a ido na ba saboda kuka kace na rantsa da Allah sai da dauka zuciya ta rata ba dauka saboda kuka to saboda haka kace har sai na gaya wa annabi wa na rukunna nu'uza mun kasance ana cutar da mu wa naqabu muna cikin tsoro wa ta'adkuru zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na ambata wa annabi ila da min Allah tabbata gare shi wa alu kuma ne mata tambaya kan wannan abin da kuka dace mu shi wallahi tace amma fa na rantsa da Allah la akzibu ba zan muku ƙarya ba iya abin da ka faɗa shi zan faɗa eh ka sa ko da kuka samu sabani zai ke ka ba kariya ya ta faɗa abin da ba kai ba to tace wallahi la asdibu ba zan yi kariya ba wala adibu kuma ba zan halaka ba in karkace wala azidu alaihi ba zan ƙara zanci a kai ba ba aji ba da shi iya abin da ka faɗa shi zan faɗa فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت da annabi ya zo sai tace ya nabi Allah ya ma'aikin Allah inna Umar kala kaza wa kaza Umar ya faɗi kaza da kaza sai ta faɗi wannan abin da ya faɗa kada sai ce ba ma kunti lahu annabi yake ce sai ki man ya kuma me kika ce mar shine magana da ba in wani ya zo ka tsara ka ga ce mun kaza da ce to kai ne kace masa ko kawai da ya faɗa shiru kai ba abin da nace to kaga ta kama kan zance kenan in an jira wanda an ce ka ce wani ka aiki ma ya ce mun kaza to dan sai kaga ya canja me kika ce da shi kala ta ce kuntu lahu kaza wa kaza ita ma ta faɗa abin da ta faɗa kala ce ni laisa bi ahqqa bi minkum ba ta fi ni ba ta fi ku tantanta da ni ba annabi ya ba ta amsa وله ولأصحابه هجرة واحدة تجاه مدقية وتكما فداكتي دكيلة انت وقتا هجرة ايه iya daga bakare zuwa madina guda ɗaya yana da hijira ɗaya suka samu wa lakum antum ku kuwa ahlul sabina ma abota jirgin ruwa hijratani hijira ne kuka kun je habasha kun je madina sallallahu alaihi wasallam قالت تتي ولقد رأيت موسى أبا موسى وأصحاب السفينة تتي والله نذا أبو موسى الأشعري da ɗan tawagan nan su mutum hamsin da biyu da aka yi wannan tafiyar da su ya tuni arsalan suna zuwan min jama'a jama'a ko jiwo aike da wasiƙa eh shine arsalan ya tsaduli an hadal hadith kawai idan su zo tambaye mu akan wannan hadisin da annabi ya faɗa a kan kawai da an faɗa sai murna ta kama su cewa mu muna da hijira sai ku ɗaya ce da ku da gaya ku kuma faɗa ma min ad-dunya shay'un hum bihi afrah dana asma'u tace ba wani abu a duniya da suke farin ciki su yan al'ashari nuna da shi wala azamu bi anfusihim ko yake da girma a zukatansu mimma kana lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiye da wannan magana da annabi ya gaya mu ba shi da shi kalma ce da za a rubuta da ruwan zinare a ajiye قال أبو بردة بين نفسين يا أبو موسى الأشعري راوي الحديث wanda ya rawaito hadisi yace kana asma na na asma wata ce bala kada ra'aytu aba musa tace na ga abu musa al-ashari wa innahu la yasta'idu hadha al-hadith minni yana yawan zuwa ya ce da Allah umma hajiya bai bai samu hadisin nan hakku ne ne ce da Allah bai bai samu hadisi ya faci sai kuma dawo ya ce wai bai samu hadisin nan da Allah da kuma mai mai dawo da su zai ga abin da aka ce da shi yake cinye shi da kun ji al'adari yula ko kuma wannan jabal bin abi talib kaga malala al wato ash'ari yula ta kuma bayyana a karkashin wannan kisa ta halin zahira me za ku koya karkashi ita a tuwa wajen tumai kamar yadda muka faɗa ta musulunta ne da wuri tun kafin a shiga darul arkam gidan arkam ibn abdul arkam duk kafin a je nan ta yi jira ita da mijinta kamar yadda muka faɗa Jabir bin Abi Talib zuwa Habasha da ita aka sannan kuma ta zo ta yi zuwa Madina yawa um, bayan sai na Ali ba fa wanda ta aura ba amma ta yi tsawon rayuwa kuma yar uwa ce ga ɗaya daga cikin mata annabi na na maimuna bintul hari yar uwarta suna da alaka ta bangaren mahaifiya eh da mahaifiyarta da mahaifiyar maimunatu kamar ya da kanwaye sannan yar uwar ummul fadl ce kaga dai da alaka ta ummul fadl yawa ita ma matar abbas ibn abdul muttalib ta rasu a shekara hamsin da wani abu bayan hijira malamai sun yi sabani a kan da ɗaya ne ko da biyu ko da uku ita ce to wannan bai wanda ne za mu koya karkashi na ɗaya fasu da jafar bin abi dalib wa asma bin tu'may wa ashabu hijratil habashi wa ashabu sabila falalan wa'annan sahabban da kuma mahudan hijira da kuma waɗanda suka hau jirgin ruwa na biyu daurul marati wa tabhiyatuha an gane irin gudunmawar mace da kuma sadaukarwar ta a musulunci na uku kuwatul marati al-arabiyya fi raddiha ala man yalani minha irin wato karfi irin na matan larabawa ne yadda suke raddi a kan abin da ba su gamsu da shi ba ko kwanan nan na gani a irin sojojin isra'ila wasu mata guda biyu ɗan filistin sun taho ai ba mata bane kawai irin mutanen su da yahuda nan sun taho da hijabi sai suke wulakanta da tije ne amma wallahi da suke kanta da kira aka kwace shi kowace a cikin su ta wurin shekara hamsin da wani abu amma wallahi da suke kanta kawai ya mutanta saboda sun yi wucewa da hijabi nan da nan suka ajiye jakunkuna suka yi kansa da ya kai marmari sai da aka zo aka kwace shi wallahi to larabawa ɗabi'ar su suna da wannan ballantana a ga abin da ya shafi martaba ta musulunci babu ni fa za'in al-ansar babu da zai bayani akan falalar al-ansar mutanen madina annabi ya ce ƙarshen duniya gaba ɗaya addini zai koma madina imani ne imani ne tattare ya koma madina kaga kuwa ba yadda za ka ɗauko wata rana da wani kawai don ya ji ya koyi ya sha sobaro da ya ce ya fi ɗan madina iya bin annabi alaihi salatu wasallam ya fi su ta annabi ba zai yi ba wallahi madina ai ko a yanzu ka shige ta sai ka san ka shiga madinatul rasul dai ba ko yanzu kuma mutanen madina daban ciki daban ne bari mu ji me annabi ya faɗa hadisi mai lamba ta dubu ne ɗari shida da ashirin da takwas an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qala nazarat hadhihi al-aya fina jabir ne akan wannan ayat ta sauka eh sai yace idza mata'ifatan minkum an tafshala ku tuna lokacin da wata tawaga guda biyu daga cikin ku ta so ta kari ta samu matsala shine bani salima da bani harisa wa ma uhibbu annaha lam tunzal an gane ko yace ba zan so a ce ayar nan ba ta sauka ba domin kun ga bayanin matsalar da ake yi sai yace abin da yasa ba zan so a ce ba ta sauka ba saboda Allah ya ce wallahu ya kulu Allah yana cewa wallahu waliyuhuma amma kuma Allah shine majibincin lamarin sun samu matsala amma Allah ya shiga lamarin to suka ce wannan kalmar ita suke ai kamar kamar ayoyin zargin cikin suratu Ali Imran ne har yau da take zargin um sahabbai sun gudu a yakin Uhud innal ladina tazallahum ash-shaytanu ko innal ladina tawallaw minkum yawma taqal jama'an zayti inna matazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu to abin da zai burge ka me Allah ya ce gaba wanda kada aka Allahu anhu wanda aka yi wani laifin ya yaje ina ruwanka Allah ya faɗi laifin da suka yi yace sun gudu shedan da ya sa suka gudu sai Allah ya ce amma na yaje mu to shi ma nan wallahu waliyuhuma lalle Allah shine majibincin lamarin me za mu koya karkashin hadisi na ɗaya كان القرآن الكريم ينزل استجابة لبعض الأحداث قرآن يا كتر جينا سوكا wani lokaci don ya ba da amsa ga wasu abubuwa da suke faruwa sannan fadilatun zahira li kabilatai bani salima wa bani harisa min al-ansar wannan na ta karara daga tawa ta kabilar banu harisa da kuma banu salima an zai yi na alkamu radiyallahu anhu an anas bin malik radiyallahu anhu qala to bi sun ce hadintu ala man usiba bil hawa na shiga damuwa dangane da waɗanda aka yi wa rauni wasu aka karkace su a haura ina ne haura din nan ina gurin da wasu mutane wasu ƙora wasu saba'in wasu suka zo suka yi karyar musulunta a nan suka ce a haɗa mu da Allah jama'a waɗanda za su je su yi da'awa a garin mutum da su sun yi karatu aka ba su hafizan Qur'ani guda saba'in hafizan Qur'ani guda saba'in aka ba su da suka je a hanya gaba ɗaya suka kaji mutum ɗaya ne da ɗaya da shi ne ya samu damu guduwa to a nan ne gurin za ku iya tunawa shi ne gurin da da aka kawo su wayanda suke wannan ta'adar annabi ne da Allah sallallahu alaihi wasallam aka daukan sa akan za ka yanke kafa ɗaya hannu ɗaya in za ku iya tunawa to a nan a nan harra din ne nan ne harra yace baka taba idan zaid bin arqam zaid bin arqam ya rubuto min cewa wa balagahu shiddatu huzni ya samu labarin tsananin damuwa ta yadkuru annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yana ambata mun cewa shi fa yaji annabi yana cewa Allahumma qil lil ansar Allah ka gafarta wa mutanen Madina wa li abna'il ansar da ayyan mutanen Madina iya wannan ta ce ana nabi Malik radiyallahu anhu qala رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين من عرس أنا زمان يجي وترانا النبي هذا ما كان يرى سنة توه daga wato wani aure da aka yi walima aure فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya miƙe mumsilan ya tsaya cak shine ai muntasiban qa'ima faqala yace Allahumma antum man ahabba an-nas ilayya ya Allah ka sani wayannan su ne mafi soyuwan mutane a gare ni duk yadda zaka kai ka komo kana Kano dai ba annabi ba zai san ka akan dan Madina ba kai ka sani domin ga nan kurkuru labari ake bayarwa domin dai yanzu ba su Abuja a Madina ba su Walid bin Mugira duk musulmi ne kuma wato waɗanda suke biyayya ga Annabi alaihi salatu wasallam talaka mira ne ce ta uku shi da Annabi ya faɗa haka Okay to abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladarsa wannan muka yi kuskure Allah ya ɗaukacin sarki ya yaje mana wannan magana ina ji ni na ma yi ta da kaina ya yi sallama ya ce ne ne gaskiyar cewa musulunci ya shiga habasha a shekara ta biyar kafin musulunci ya shiga garin madina da ala na neman ƙarin bai haka ne mana ko a karatun mu na wannan ayi zera kamar na faɗi wata kalma irin ta yawwa to saboda haka kuma magana da muke yi shine dalili shine an fara yin hijira ne kafin a je kafin a je madina je da aka yi habasha a hijirar da aka yi na aka fara samun dama to ni da ba da nake kawo wannan sarkai su kuma madina ai kaga su aka tura suka suka zamto ma suna tadawa akan musulunci su mun kafi da umayr shine ambassador na farko saboda haka wannan duk ma abokin sira ya san wannan da ta kai Allah ya yarda da mu muna roƙon Allah ya tuna mu kyawawa da tsohon da madaukaka Allah ya biya wa kowa bukatun da alkai akwai ni yan aikin mu gaskiya muna addu'a Allah ya kara musu karfin gwiwa ya saka musu da alkai wannan wannan abin da muke gani a gaba na ɗaya daga cikin su ne ya biya yake ganin bara a ƙara kawai da ita to muna roƙon Allah ya saka da alkhairi Allah ya maka kucin sarki ya yawaita mana irin su muna roƙon Allah da suna ya tafiyawa da su kun sama ɗaukaka Allah ya ƙara rufa mana asiri duniya da lahira muna roƙon Allah da suna ya tafiyawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ya ba su lafiya kuma biya lafiya da ka inganta lafiyar mu iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya fitar da gafara ba su rai kuma Allah ya kara mu tsawon bana mai amfani ƴaƴanmu da kanne da suka kauce hanya Allah ka shirya Allah ka dora su a hanya madaidaiciya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga da mu muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsofin sa a kayan shiga gabanin mu Allah ka shirya Allah ka ba mu damuna mai albarka اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.